إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi bakwai ga watan zulhijja shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 25 ga watan Yuni shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 44 insha Allah cikin jirgin darussa daga littafin Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadli wallafar al-Imam Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Barri an-Namari al-Qurtubi rahmatullahi alaihi Ibn Abdul Bari ya rasu a shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam. Wannan littafi nashi wanda madogara ne game da koyar da ladubban ɗaliban ilimi muna amfani da nuska ta Abul Ashbal a Zuhairi wanda ya kiraye ta da suna Sahihu Jami'i Bayanil Ilmi wa Fadli. Za mu tashi a gabar tarjama ta 800. da arba'in da shida inda mala yake cewa wa qala mansuru lil faqih yana ci gaba da kawo mana bayanai ne akan wato abin da ya shafi muhimmancin aiki da ilimi da hadarin da ke cikin yin ilimi ba tare da aiki ba to yana ta kawo maganganun malamai akai sai yake cewa qala mansurun al faqih قال منصور الفقيه يكي ينواكينا تشوى أيها الطالب الحريص تعلم إن للحق مذهبا قد ضللته yace ya kai ɗalibi wanda kake kwaɗayin ilimi to ka tsaya ka koye shi da kyau inna lil haqqi madhhaban qad dalalta lallai gaskiya tana da wani tafarki wanda ka bace daga barin wannan tafarkin in rakibta sihaba fi nay fi nili malam يقدر الله نيله في نيل ما لم يقدر الله يقدر الله نيله ما أخذته yace in za ka yi duk wahalar da za ka sha a duniya akan neman abin da Allah bai kaddara maka ka samu ba to ba za ka samu duk ƙoƙarinka ba za ka samu abin da Allah bai kaddara ka same shi ba aujarat asifatu rihika kai tasbiqu amran muqaddaran ma sabaqata ko kuma ka ce bari kai wani ƙoƙarin ka tsallake abin da aka ƙaddara maka to ba kai saka tsallake mishi ba wato kamar yana fasar hadisin ma akhtaka lam yakul yusibaka wa ma asabaka lam yakul yukhdi'uk yukhdi'ak yace fa alama al'ana in kana fil haqq sawa'un talabtahu aw tarakta fa alama al'ana to dan me kake ba kanka irin wannan wahala kake wahal da kanka akan abin da wato daidai wa daida ne ko ka nema ko ka bashi zai riske ka yace laisa bijadiyyin alaika ilmuka illam taku musta'milan lima qad alimta yace iliminka ba shi da amfani a gare ka in baka kasance kana aiki da abin da ka sani qad la amri اقتربت في طلب العلم وحاولت جمعه فجمعته yace na sani cewa kayi tafiye tafiye ka zama bako a gari ka bar garin ku ka je garuruwa ka sha wahalar bakunta dan neman ilimi kuma ka tara ilimin wala qitar rijala fihi wa zahamta alaihi aljami'a hatta sami'ta na san cewa ka gamu da mazaje malamai da ɗaliban ilimi da abokan karatu ka yi gogoriyo da su ga baki ɗaya har sai da ka samu ka ji ilimin nan a gun malamai thumma bayyata aw nasita wa ma yanfa'u ilmun nasitahu aw ab'ata bayan wannan wahalar da ka sha kai tafiye tafiye ka sha wahala ka koyi ilimin shine kuma ka zo kai sawarware da shi bayyata ka lalata shi aw nasita ko ka manta shi wama yanfa'u ilmun nasitahu aw abata ilmun da ka manta da ilimin da kai wasa da shi yayi kubuce maka kaga bai amfane ka ba wasawa'un alayka ilmuka illam tajid naf'an alayka aw ma jahilta yace daidai ni wa daida ne da ilimin da baka amfana da shi ba da jahilci duka ɗaya ne dukan su ɗaya ne yabna usmana fazdajir walzam walzam albayta wa ishqani an bima ruzikta ce ya kai ɗan Usman kamar yana magana da wani ne ya ce fasdajir ka yi ka shiga taitayinka ka wa'azantu walzamil baita ka zauna a gidanka wa ishqani'an ka rayu cikin ƙana'a bima ruzikta da abin da Allah ya zata ka da shi kam ila kam tukhadi'un nafsa jahalan wa tujri khilafa ma qad arafta ce so da dama wato zuciyar mutum takan yaudare shi da jahilci ta dinga riya mashi ya aikata saɓanin abin da ya sani yace tasiful haqqa wat tariqa ilayhi fa idza ma alimta khalafta simta za ta nuna maka ga gaskiya ga hanyar gaskiya amma kuma kana sane sai ka saba wannan hanyar qad la amri mahattuka an-nasha yace na rantse maka da Allah lallai na yi maka iya nasihar da zan maka na baje maka ita a faifai ya amr ibn usman jahidan in qabilta yace ya kai amr dan usman in ka shi wannan wasiyata nasihatawa to lalle kai kokari sai sake cewa wakala abdul malik ibn idris shi ma yana faɗan wata waka yace al ilmu laysa binafi'in arbabahu ما لم يفد عملا وحسن تبصري سيان عندي من لم يستفد عملا به وصلاة من لم يطهري فعمل بعلمك توفى توفى توف نفسك وزنها لا ترد بالتدعيء وزن المخسر yace wal ilmu kaga dai shi ilimi laysa binafi'in arbawahu baya amfanan masu shi malam yufid amalan matukar ba a yi aiki da shi ba wa husnu tabassuri matukar kuma bai koya mutum kyakkyawan tunani ba da kyakkyawan nazari sayyana indi man lam yastafid amalan afwan sayyana indi man lam yastafid amalan wa salatu man lam yatuhuri yace a wajena da mutumin da bai amfana da ilimin shi ba da mutumin da yake sallah babu tsarki a wuri na da ɗaya ne fa'amal bi ilmika tufi nafsaka waznaha kai aiki da iliminka idan kai haka to ka baiwa ranka ka ba kanka kai ma kanka kyakkyawan au latar da bitas tadyi'i waznal muhsin karka yadda da wulakanta iliminka irin aiki da ma'aunin mai asara ke wa kala abdullahi ibn mas'udin sai da abdullahi mas'udin yana cewa ta'allamu ta'allamu ku koyi ilimi za ku iya in kun koya za ku iya shi fa idza alimtum idan kuma kun iya fa amalu to ku aiki da shi wa anshada ahmad ibn muhammad ibn masruqin إذا كنت لا ترتاب أنك ميت ولست لعبد لبعد الموت تسعى وتعمل فعلمك ما يجدي وأنت مفرط وذكرك في الموتى معد محصد yace idza kunta la tartabu annaka mayyit ce inda ka kasance kana sane cewa lallai fa baka da shakka baka da kokonto akan cewa wata rana zaka rasu zaka mutu walasta li ba'dil maut tas'a wa ta'mal amma kuma kana sana zaka rasu ya kai dan adam amma kuma baka wani tanadi ko wani kokari ko wani aiki na azo a gani dan rayuwar da zaka yi bayan mutuwa kowa ya san zai mutu amma kuma baka yi makanka tanadin me zai faru bayan mutuwa ba yace fa ilmuka ma yujidi to wannan ilimin da kake da shi na sanin zaka mutu shine ilimi to bai da wani amfani wa anta mufarritun kuma kai mutum ne mai sakaci mai rashin ɗaukan abubuwa yadda ya kamata wa zikruka fil mauta mu'addun muhassad yace kai yanzu dinnan ma da kake raye a lissafa ka a lissafa ka cikin matattu to shi yafi dacewa indai baka mutuwa tanadi ba وقال منصور بن إسماعيل الفقي رحمه الله إذا كنت تزعم إن الفراق فراق الحياة, فراق الحياة قريب قريب وأن المؤد جهاز الرحيل ليوم الرحيل مصيب مصيب وأن المقدم لا ما لن يفوت ألا ما يفوت معيب معيب وأنك في ذاك لا ترعوي فأمرك عندي أجيب أجيب wannan wani salo ne na waka wanda a cikin shi akwai wani maimai da yake cewa idan kunta tazumu annal firaka firaqul hayati idan kana sana cewa rabuwa da wannan rayuwan qaribu qaribu nan nan kurkusa kurkusa ne wata rana zaka faɗi ka mutu وأن المعد جهاز الرحيل ليوم الرحيل مصيب مصيب kuma wanda yake ƙoƙarin yana tanadin kayan guzurin tafiyarsa wannan ya dace ya dace da abin da ya kamata wa annal muqaddima malan yafutu alama yafutu mu'ibu mu'ibu wanda kuma ya gabatar da neman duniya akan tanadin lahira shi kuma wannan babu shakka abin aibatawa ne abin aibatawa ne ka san wannan duk da haka wa annaka fi zaka la tar'u ka san cewa zaka mutu kuma nan kusa kuma wanda ya dace shine kai tanadi dan lahiraka amma kuma ba kai tanadin ba la tar'awi baka wani kokari baka juyawa ka tsaya ka kalli gaba ka kalli baya ka ga me ya dace kai yace fa amruka indi ajibu ajibu gaskiya al'amarinka yana bani mamaki yana tsananin bani mamaki ka san zaka tafi ka san tafiyar nan kusa ce ka san kana buƙatar guzuri ko baka yi guzurin ba to kaga akwai mamaki qala al-hasan alladhi yafuqu an-nas fil ilmi jadirun an yafuqahum fil amal yace wanda diyafa mutane sauran mutane ilimi to abin da ya dace a ga ya fi su aiki da ilimin wato malamai da ɗalibai da masana da masu faɗa aji da wanda suke da nasibi a cikin ilimi da ya kamata a ga aikinsu da ilimi ya ɗara na sauran gama garin mutanen gari wale sake cewa wa qala fudayl ibn iyad rahimahullah qala li qala ibn al mubarak bai dan mubarak ya ce mini aktharukum ilman yambagi an ya kuna aksarakum khawfan wanda di yafi ilimi a cikin ku to ya dace ya zama shi yafi kowa tsoron Allah a cikin ku wa qala ba'dul hukama yace ma hadha al-iqtirar ma amma tara min al-i'tibar yace ya kai dan adam wani irin rudu kake shiga ciki ya kake rudar kanka bayan ga abubuwa nan kana gani iri daban-daban da ya kamata ka ɗau izina daga ganinsu, isa kake ruɗar kanka. Wa an al-Hasan fi qawlihi ta'ala Al-Hasan al-Basri yana fassara faɗin Allah wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Allah ya sanashe ku abinda da ba ku sani ba da ku da iyayenku. Sai fassara ya ce ma'anar shi ullimtum fa'alimtum Allah ya sanashe ku abin da ke cikin ilimi sai kuka san ilimin walam ta'amalu amma ba ku yi aiki ba fa wallahi ma zalikum bi ilmin yace na rantsi da Allah ilimin da zaka sani ka ki aiki da shi to ba ilimi bane wa qala sufyan ath-thawri al-ilmu yahtafu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal yace ilimi duk inda yazo yakan gayyaci aiki yace ka zo in ganka to idan aikin ya zo an yi shi kenan sai ilimin ya zauna idan aiki bai zo ba sai ilimi ya tafi abin shi da ka da ilimin da baka aiki da shi tana zaka neme shi ka ji baka san shi ba wa kana abdullahi ya kulu mastagna ahadun billahi illa ihtaja nasu ilayhi wa ma amila ahadun bima allamahu Allahu azza wa jalla illa ihtaja nasu ila ma indahu yace mastagna ahadun billahi babu wanda zai nemi wadata a wurin Allah ya zama damuwarsa Allah ya wadatar da shi ya haƙura da abin da ke hannun mutane ya tsananta wajen neman abin da ke wajen Allah illa tajan nasu ilai sai waye gari mutane sai sun zama sa da bukata zuwa gare shi bukata zuwa ga addu'arsa bukata zuwa ga fatawarsa bukata zuwa ga iliminsa bukata zuwa ga abin nan wato abokantaka da shi wama amila ahadun bima allamahu Allahu azza wa jalla sannan kuma duk wanda ya tsaya yana aiki tukuru da abin da Allah ya sanar shi na ilimi sai ya ga face illa tajan nasu ila ma inda sai mutane sun buƙaci wannan ilimi wannan abu ne da yake mujarrabin an gan shi a aikace kan ɗauki Imam Ahmad ibn Hanbal a matsayin misali Imam Ahmad ibn Hanbal ya shahara da cewa duk ilimin da ya sani sai ya aiki da shi shi sa har yau duniya take da buƙata zuwa ga ilimin sa Allah ya gafarta mai وقال إبراهيم إبراهيم يكتشوا من تعلم علما يريد به وجه الله والدار الآخرة آتاه الله من العلم ما يحتاج إليه دون دي كوي علمي دن الله كما دن نيم اللاهرة ذاك كسي الله يباشي علما دمتاني ذا سبقات kamar da muka shafa da ya zama asalin ilimi ka neme shi ne don Allah don ka bautawa Allah shi Allah idan ya gasgata abinda kai din to shine zai sa har mutanen duniya su buƙaci abin da ke wurinka sai zama shi ma koyar wanda kake musu shi ma a cikin bautawa Allah ne ba wai asalin manufarka ka zama mai koyarwa ba wayara wayruwa yace ana ruwaitowa anna Isa alaihi salam qala lil hawariyyi annabi Isa alaihi salam yace ma sahabbansa sune hawariyawa yace musu lastu uallimukum lita'ajab yace ni ba ina koya muku ilimi ne dan da zaran kun ji abin ya ba ku mamaki ba ku dinga jin sababbin abubuwa da baku san su ba kuna mamaki yace ba manufa ta bakin wa innama uallimukum lita'malu ina koya muku ilimi ne dan ku yi aiki da shi laysatul hikmatu alqawl biha yace ita hikima shi ilimi ba fadin bane ba wai da baki bane innamal hikmatu la'amalu biha ilimi shine aiki da shi wa qala ba'dul hukama'i wa kana ba'dul hukama'i yaqulu wani mai hikima ya kasance yana cewa nafa'ana nafa'ana Allah wa iyyakum bil ilm wala ja'ala hadduna haddana minhu listima'a wal ta'ajjuba yace Allah ubangiji ya sa mu da ku mu amfana da ilimin ya Allah kar ka sanya rabon mu a cikin ilimi shine kawai zama gaban malami mu saurara daga nan kuma mu dinga jin mamaki idan mun ji wani abu ne ban mamaki Allah karka sa wannan shine rabon ma ilimi ka sa mu aiki shi wa qala ayyubu sakhtiyani qala li abu kilaba abu kilaba yace mini ya ayyub idza ahdasa Allah laka ilman fa ahdith lahu ibada idan Allah ya sabunta maka wani sabon ilimi abinda za ka yi kamuru wannan ilimin shine kai kuma ka sabunta wata ibada wala yakun hammuka an tuhaddisa bi kai ya zama asalin damuwarka kosawar bari ka je kai ma ka karantar da wannan sabon ilimin ya zama kosawarka akan bari kai aiki da shi tukuna wala ya sake cewa wa qala ali ibn al-husayn kana naqshu khatam al-husayn ibn ali radiyallahu anhum alimta fa'amal sayyidina Hussein dan Aliyu dan Abu Talib Allah ya kara musu yadda ya kasance abinda aka zana a jikin zoban shi shine an rubuta cewa alimta ka san ilimi fa'amal to kai aiki da shi wa malikin ibn migwal fi kauli ta'ala malik ibn migwal yake cewa a fasaran fadin Allah fa nabadhu wara'a zuhurihim cikin sura al-imran yace tarakul amala bihi da Allah yake tuhuman Yahudawa da yace fa nabaduhu wara'a buhuri sai suka watsi da shi a bayan bayan su malamin yace ma'anarsa tarakul amala bihi suka daina aiki da ilimin da Allah ya ba su wa qala al-hasan hasan al-basri yana cewa inna ashadda an-nasi hasratan yawm al-qiyamati rajulani mutanen da suka fi kowa nadama da asara da tadewa ranar alkiyama wasu mutane ne guda biyu rajulun نظر إلى ماله في ميزان غيره سعد به وشقى هو به mutumin da Allah ya bashi dukiya amma bai kallon dukiyar sai yana aunawa da arzikin wani yana ganin me yasa Allah ya fi bawa na arziki fiye da ni shi kuma wancan da kake aunawa da shi yana can yana morar dukiyarsa kai kuma da zaran ka auna ai yafi ka samu sai ka ji bakin ciki baka ji daɗin taka dukiyar ba wato duk wanda yake kallon abin da Allah ya ba wani abin da zai dame shi shine bakin ciki ya akai wani ya fi ni samu wannan abin da ka samu maimakon ka ji natsuwar zuci ka tsaya kai aikin da ya kamata da shi shikenan sai zuciya ka ta lalace hasada ya shige ta da bakin ciki da damuwa kullun kana kallon abin da wannan saman kake samu wannan sai ya hana ka jin daɗin rayuwarka shine shi kuma wancan da kake jin damuwarsa shi ko ya can yana harkar shi ma san kana yi shine kaga sa'ada bihi shi wancan da kake jin haushi da yafi ka samu yana can yana morewa dukiyar washaqa huwa bihi kai kuma kana jin bakin ciki wannan yafi kowa asara ranar kiyama wa rajulun nazara fi ilmi fi mizani ghairi haka mutumin da Allah ya bashi ilimi amma bai kallon abin da Allah ya bashi sai yana kallon waninsa ta yaya kenan yana kallon wane ya yin aiki da ilimi wane ai bai kamata a fi sanin shi fiye da ni ba wane ai na fi shi cancanta da wannan malantan wane ai na fi shi cancanta da wannan falalar washaka huwa bihi sai ya shiga cikin damuwa da bakin ciki wa kana waki ibn jarrah yaqulu kunna nasta'inu ala hibzil hadith bil amal wakilin zara yake cewa muna amfani da aiki don haddace hadisi idan kana so ka rike iliminka to ci gaba da aiki da shi wa kuna nasta'inu ala fi talabihi bis-sawm a wajen neman ilimi kuma muna aiki da azumi azumi na taimakawa wajen ka rike saboda cikin ka ya cika da abinci da ka zo wurin karatu ba za ka yi wani abin arziki ba ci ko za ka mai wa qala ibn wahab an malikin annahu sami'ahu yaqulu إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية ما مالك yake cewa wajibi ne akan duk wanda ya zo koyon ilimi ya zama yana da natsuwa ya san mutuncin kansa yana da dattaku kuma yana jin tsoron Allah wa an yakuna muttabi'an li athari man mada qabla kuma ya bi tafarkin waɗanda suka gabace shi zama yana bin tafarkin salaf Kala sannan ya sake cewa shi ibn Wahabin kala li malikun maliku ya ce mini inna min izalatil ilm an yukallima al-alim kullu man yas'aluhu wa yujibu yana daga cikin izala kaucewa ilimi yana daga cikin kaucewa daga tafarkin ilimi malami ya ce sai ya tsoma baki akan komai duk wanda ya tambaye shi dole sai ya amsa mishi ya sani bai sani ba wannan alama ce akan kaucewa daga tafarkin ilimi madaidaici Allah ka tsare malai yace faslun min hadhal babi ga wata gaba a cikin wannan babi dai na nasiha ga dalibai da masu neman ilimi yace fi kasbi talibil ilmi almala wa ma yakfihi min zalik bayani akan cewa dalibin ilimi daga cikin abin da yake wajibi akan sa ya tashi ya nemi abincin shi kai ya zama cima zaune ko ya dogara da sadaka ko da na gwamnati ko ya dogara da neman abin nan wato maula wajibi ne ya tashi ya kare mutuncin kansa ya nemi abincin shi kada neman ilimi ya shagaltar da shi daga neman abin da zai mutunta kansa ya kare mutuncin iyalinsa kada kuma neman duniya shi ma ya shagaltar da shi daga neman ilimi gashi ne wasu ta'alikat a ƙasa za mu karanta su babu laifi saboda sa da muhimmanci na farko da yake cewa qalal asfani fi dhari'a at-takassub fi dunya wa in kana ma'dudan min al-mubahati min wajhi fa innahu min al-wajibati min wajhi neman abinci asalin shi halas neman abin da zaka rayu amma ta wata fuska kuma wajibi ne zalika annahu lamma lam yakun lil insani al-istiqlal bil ibadati illa bi izalati daruriyati hayati domin mutum bai iya zama ya samu yancin yin ibada sai in ya iya biyan bukatun shi na yau da kullum fa izalatuha wajiba wato biyan wannan bukatu wajibi ne da anna كل من من آه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هو كواجب duk wani abu wanda wajibi bai tabbata sai da shi shi ma kamar wance yake haka nan al-khatib a cikin jami'a wato littafin shi da yake na magana akan talabul ilm yace idza kana lit-talibi iyalu la kasaba lahum ghayru la kasiba lahum ghayru ɗalibin ilimin ya zama yana da mata yana da ‘ya'ya wanda ba wani mai ba su abinci sai shi, ba yi kurahu lahu an yanka tsaye an mai shati. To abin ƙyama ne, an hana, ya ƙi zuwa ya sana'a ya tare a wurin koyon ilimi bayan ga ‘ya'yan shi da matan shi ko uwarsa ko wani makamancinsu yana jiran shi. Wa ya shi ta gila bil hadithi an lahijira filau, ya shagaltu da neman ilimi, bai je ya yi sana'a da zai ce da su ba, to wannan abin ƙyama ne. والأصل في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم yace dalili akan haka shine fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqutu aw man ya'ud ya ishi mutun zinubi ya wulakanta waɗanda suke karban abinci a hannunsa waɗanda yake wajibi ya ci da su waɗanda yake daukar dawainin su sauri yana cewa alayka bi amalil abtal yace ka tashi kai aikin jarumai menene shi yace al kasbi min al halal ka nemi arzikinka na halas wal infaqi alal iyal kuma ka ci da iyalanka kar ka ki neman arziki na halas kar kuma ka zama marwaci ne bai ci da mutanen gidan shi wa kana yusalu rajul idza yasalu rajul idza atahu yasalu ilma al-imam subhanahu thawri ya kasance in ka zo gun shi kana so ka koyi karatu to daga cikin interview da zai maka zai tambaye ka hallaka min wajhi ma'ishatin kana da hanyar sana'a me sana'arka fa in akhbarahu annahu fi kifayatin in ya bada labari shi dalibin cewa yana da wadata yana da abin yi yana da sana'a hannu ko yana da aiki ko yana da kasuwanci amarahu bi talabil ilmi to shikenan kai zauna ka koyi ilimi indai kana da abin yi wa lam yakul lahu wa lam yakun fi kifayatin in ko bai cikin wadata amarahu bi talabil ma'asi ce kai ilimi bai halasta gare ka ba shi ka je ka nemi abin da zaka rayu ba daidai bane mutum ya zo ya zauna a wani waje ko wani gari ko ya taso takanas ya taho wata alƙarya ko wani guri ba shi da abin yi bai da sana'a wai shi ya zo karatu kawai ba daidai bane dole ya nemi abin yi tukuna musamman ma a wannan rayuwar da muke rayuwa wannan bai buƙatar wani shari sai yin wata kashe ka duk inda ka je kana buƙatar zama kana da abin da zaka ci kana da yadda zaka yi ka biya haya ko wurin zama abin hawa mobility ko yadda zaka biya transport abin da zaka sayi littafi abin da zaka sayi sutura ɗan sauran abin da ba a rasa ba na ɗan omo sabulu katin buga waya da sauransu to balta kuma a ce kana da iyali kana da mata daga kai sai ita bayan shekara ɗaya biyu ku zama ku uku ku zama ku hudu kaga wannan dole ne ka tashi ka nemi abin da za ka yi saboda ka dole ka kasa lokutan ka ka yi sana'a ka nemi abin yi kai kasuwanci ko kwadago ko aikin gwamnati ko private ko wata sana'a hannu ko wani ɗan abin nan jaurarka da kake abin nan alkintawa ko safara za ka yi ta yi balaguro ka je ka siyo wannan ka kawo wancan ko kasuwanci na yau da kullum ko wanda ake yin shi na wani period na musamman ko noma ko kiwo dole dai ka samu abin da za ka dinga yi na sana'a da ta halasta don ka kare mutuncin kanka ka rufa kanka asiri in ba haka ba ɗalibta ilimi ba ta yiwa jama'a wannan sa da gaskiya abin da ya ambata a nan yake cewa wa kana ubayd ibnu jannad yaqulu li ashabil hadith yana cewa ɗaliban shi yambagi lirrajuli an ya'rifa min aina mat'amihi wa malbasihi wa maskani min aina mat'amuhu wa malbasu wa maskanu wa kaza wa kaza thumma yatlubu ilma yace wajibi ne ga mutum ya san ina ne sos din abincinsa ina ne samu abinci ina ne samu sutura ina ne samu wurin kwana yana da hanyar da zai samu waɗannan abubuwan da kuma sauransu sai kana da tabbaci akan wannan sannan za ka fara magana neman ilimi ai ga kamar karatun boko wani ya isa ya taho daga wani gari bai biyu alalin bai san yadda zai samu kuɗin registration da kuɗin biyan hostel da kuɗin siyan abinci yau da gobe da kuɗin kaza kaza hand out waye ya isa ya taho in bai da wannan hanya dole ya zama yana da wani mahaifi ko dan uwa ko ta scholarship da ta ɗauke wannan ɗawainiyar sannan zai iya zuwa ko kuma shi da kanshi ya tashi ya nema ba ka ba maganan ma ya taho makaranta ba ta taso ba ba wanda yake wannan tunanin haukan amma a karatun addini to shine ake wannan shashancin shine ake turo yara su su bara su zama ga sunan sun zama babu abin tausayi abin takaici to har manya ma su taho kuma da irin wannan tunanin wannan ba ba mutuncin addini bane Allah ya kyauta wa qala abu mishar kunna inda al-hakim ibn hisham al-uqayli wa indahu jama'atu min ashab al-hadith fa qala lahu yace musu innahu man agraka fil hadisi falyu'idda lil faqri jilbaba duk wanda ya nitse cikin harkar neman ilimi to ya tanaji bargon talauci sun kulla shi da talauci fali akhud ahadukum min alhadith bi qadri taqa da kana ba ku shawara ku koyi ilimi gurgudan bukata wali yahtarif sauran lokacin kuma ka je kai sana'a hadaran min alfaqa dan ka fita daga mugun talauci shine alfaqa na bukata karka ce dukkan lokacin ka cinye shi a neman karatu dole ka ware wani lokaci wanda zaka yi sana'a da zaka kai mutuncinka yace wa hadha alqawlu minhu kharaja makhrajan nasihati litalamiz litalamizi wannan magana nasiha ce yake wa dalibansa da Allah ya stagrika talabul hadisi jami'a awqati dan karka cinye lokacin ka gaba daya neman ilimi fala yatamakkanu min alkasb alladhi yasuddu hajatahu har ya zama baka da lokacin da zaka je kai wani wata sana'a yace wa hajata man ya'uluna baka da lokacin da zaka yi sana'a da zaka kare mutuncin kanka balatana mutuncin iyalanka fayudayyunahum sai ka zama ka wulakanta su wa yasbahuna alatan alan nas su waye gari su zama liability a cikin mutane wa huwa khilafu ma amarat bihi sunna al mutahhar kuma sunna bata yadda ka zama wa mutane damuwa ka zama bala'i ga sauran al'umma ba cewa ake kowa ya tashi ne mana kansa shin kuma sama inda yake cewa qala sufyan kana sufyan thawri yaqulu al ilmu tabibu hadhihi al ummati wal malu da'uha dawa'uha yace ilimi shine likita a wannan al'umma wato shine zai dinga bayanin cututtuka da magungunansu cututtukan zuciya cututtukan rayuwa cututtukan addini ilimi shike wannan bayanin wal malu dawa'uha amma kuma maganin da za a bayar shine dukiya yanzu malami duk bayanin da zai cewa jama'a a tashi ai sadaka a tashi a gina masallatai a tashi a taimaki marayu ya ta kawo ayoyi ko hadisai to wannan da yake da maganar likita da zai ce jama'a a guji cin abu iri kaza idan baka da lafiya iri kaza ga abin da ya kamata ka ci ko ka sha ya kaci abin da yake ina maganin sai an sa kuɗi an siya to haka ya za a yi aiwatar da waɗancan hadisan taimakon marayu taimakon al'umma aiki da kaza kaza ya za a yi dole sai da kuɗi dole sai an sa kuɗi ko duk wa'azin da za ka yi bai sai gina masallacin nan ba wa'azin sai an sa kuɗi duk duk duk da raba wa'azinka da iya hikimarka yawan wa'azin bai sai ya gina addini ba dole ana buƙatar masu kuɗi su zuba ce to da ka kuɗi shine maganin da ake sha ai maganin cuta a cikin addinin fa idza kana tabibu yajru da'a ila nafsihi don ya zama shi likita maimakon ya warkar da mutane yana jawo kanshi rashin lafiya domin idan magani wato kuɗi shine magani kaga talauci ya zama cuta kenan yace fa kaifa yu'adizu ghayrahu to ta yaya zai wani zai yi wa wani sa abin nan wato magani idan ya zama shi ma bai da lafiya wayruwa fil hadith al marfu' ana ruwaitowa a cikin hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata wanda yana cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da sunan Tirmidhi da Ibn Hibbana da Baihaqi da Nasa'i a cikin Kubra da Al-Imam Bukhari a cikin tarikh dinsa suka nun sarwaito shi fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama li kulli ummatin fitnatun fitnatu ummatil mal Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowace al'umma tana da wani abu da Allah zai mata jarabawa da shi ita ko al'umma ta al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya jarabce ta da kuɗi dukiya da kake ganin ta jarabawa ce wato abin da zai ta jawo fitintunu da rigingimu da tashin tashina da yaƙe-yaƙe da saɓani da hassada da gaba da ƙeta da kashe-kashe babu kamar kuɗi wannan fitina ce ga kowa maza da mata yara da manya jahilai da malamai ɗaliban ilimi da sauran malaman gari attajirai da 'yan kasuwa da sarakuna da 'yan siyasa da talakawa da masu faɗa aji da kowa da kowa da kowan kowa babu wanda bai cikin wannan fitina sai dai kawai kowa gurgudan abin da Allah ya kaddara mai na raban shi a cikin fitina gurgudan abin da zai gani dan kowa yana son kuɗi kowa yana son ya ga ya samu kowa yana so a ce ya fi kowa samu kowa yana son ina ma dai a ce shi ke da dukiyar wane wasu kuma har su kai ga zalunci su kai ga 419 su kai ga sata fashi su kai ga blackmail su kai ga kaza ƙarya iri daban-daban hanyoyin cin haram ga sunan bila adadin fitintunu iri daban-daban duka akan mene duka akan kuɗi saboda wannan fitina ce ta wannan al'umma qala abu umar ibnu abdul bari yake cewa al-malul mazmum inda ahlul ilmi huwa al-matlub min ghairi waji to irin dukiyar da ake take abin abin zargi abin Allah wadare a gun malamai ita ce dukiyar da aka neme ta ba ta fuskar da ya halasta ba al-ma'khudh min ghairi hilli dukiyar da mutum ya dauka ba ta halas ba ta zalunci cinye dukiyar marayu ta ainihin ƙarya sata kuɗin gwamnati ta sata kuɗin da aka tara na masallaci dukiya ta sata ta fashi ta yaudara ta 419 ta yahu ta duk wanda take wato ba hanya ta halas ba yace wal atharul warida bi dhammil mali nahaw akwai kuma hadisai da suka zo da yawa dan zargin tara dukiya din ta haram kamar irin faɗin Allah maɗa faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ma zi ibani ja'iani ursila fi hadirati ghanamin bi afsada laha min hubbil mar'i lil mali wa sharaf nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sahihi wanda yake kuma mashhuri hadisi ma zi ibani akwai littafi da ibnu rajab yayi dan fassara wannan hadisin shine zammul mali wal jah yace kerkeci guda biyu waɗanda aka sake su a cikin garken awaki kuma kyarkecin masu jin yunwa to ɓarnar da za su yi a wannan wajen ba ta kai ɓarnar da mutum zai yi wa rayuwarsa da addininsa da mutane ba idan ya zama yana son kuɗi yana kuma son girma wannan abun guda biyu aka samu mutum a cikin al'umma idan babu abin da ya dame shi kamar su malami ne limami ne mai wa'azi ne shugaba ne wani jagora ne mai anguwa ne ciyaman ne kowane ne shi uba ne mahaifi siriki ne mata aure ce kowaye ya zama wannan ne sufufin shi guda biyu to zai barna a cikin mutane son kuɗi da son girma zai barna a cikin mutane fiye da barnar da kyarkeci zai yi a cikin kyarkeci mai jini wa zai a cikin aka wurga shi a cikin a cikin wato taron awaki a cikin garken awaki Allah ya ji malamin mala albani zaria idan yana fassara wannan hadisi yakan ce ka san abin da ya kamata ka kalla shine kerkeci da aka wurga shi cikin wannan wurin kafin fa ya fara cin nama sai ya buge nan ya kashe wannan ya kashe wacce sai ya yi barna tukunna sannan ma zai fara tunanin wanda ya ci to haka duk mutumin da ya zama son kuɗi ne ya dame shi da san girma duk sanda ya samu shugabanci ko aka ɗaura shi akan wakilcin dukiyar mutane ko aka ɗaura shi akan wani asusu na marayu to ɓarnar da zai yi ba kaɗan ba ce Allah ka ɗare ya ce hu hadisun sahihun ta ƙaddama zikirhu wa ma kana fi ma'anahu min hadithihi sallallahu alaihi wasallama wa nahu nahu yace akwai hadisai da dama da suka zo da irin wannan ma'ana daga cikin su akwai sai sake kawo wani wannan hadisi ne wanda yake kaulu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wato mawqufi ne Umar yake cewa ma fataha Allahu azza wa jalla dinara wa dirhama aw adh-dhahaba wal fiddati ala qaumin illa safaku dima'ahum wa qata'u arhama wa qata'u arhama Allah duk sanda Allah ya saki ya buda wa mutane arzikin samun dinari da azurfa dinari wato zinari da azurfa kuɗaɗe suka shigo hannu mutane suka samu kuɗi to sai kaga waɗannan mutane sun fara zubar da jinanansu sun fara yanke zumunta tsakanin junansu duk inda ka ji an samu wata rigima a cikin al'umma sai kaga sanadiyya shine zuwan wadata wanda da sallallahu alaihi wasallam yake cewa mal faqaru akhsha alaikum bana jiye muku tsoron talauci talauci bai cika raba mutane ba haɗin kai yake kawo amma da zarar annabi ya ce ina jiya muku tsoron duniya ta zo ne ta wadata a hannunku ya ce sai ku fara wato saɓawa da junanku ku fara janye jiki da junanku ku fara cin mutuncin junanku ya ce sai ku fara kashe-kashe kamar yadda na gabaninku suka yi ku fara yanke zumunta kamar daga banu kusa to ku duba kuma ga duk inda kaga al'ummar musulmi ga ga wannan ita ce fitinar da ke cikin su duk inda kaga mutane suna zaune lafiya ana addini ana zumunta ana zaune lafiya to za ga talauci ne ya zaune da su lafiya da zarar an kawo kuɗi saman kuɗin da za a ce kowa yana ganin yana da rabo a cikin su za su fara raba kan mutane za a fara shiga fitina a ce wane ya ci kuɗi wane bai kyauta ba wane da aka ba ba shi ya kamata a ba ba su wane ya kamata a ba to haka kuma ko da wani ne kwaya ɗaya samo kuɗin a cikin mutane sai ya zama fitina cikin mutane ko su su zama fitina gare shi fala hawla wala quwwata illa billah wannan fitinar sai dai wanda Allah ya sani yace mimma rawa anhu wa min ghairihi min as-salaf yace ina daga cikin abin da aka ruwaito daga shi sayyidina Umar da waninsa cikin magabata fi hadal ma'ana game da wannan magana ta fitinar da ke cikin kuɗaɗe. Fawajihu zalika duk irin waɗannan hadisai kullihi ga baki ɗayansu inda ahalin ilmi wal fahmi fil malil muktasabi min al wujuhi allati harrama Allah wa lam yubihha yana shafan dukiya ce wadda aka same ta ta hanyar da Allah bai halasta ba wa fi kulli malin lam yuti Allah la hajami'uhu fi kasbi da kuma dukiyar da wanda ya tara dukiyar bai ji tsoron Allah ba a wajen tara dukiyar ya bi hanyoyin yaki halas yaki haram wa asa rabbahu min ajalihi wa bi sababi da kuma dukiyar da bayan ka same ta sai ka kama saban Allah da ita ka kama saban Allah da wannan dukiyar wasta'ana bihi ala ma'asiyati llahi wa ghadabi da dukiyar da kai amfani da ita wajen wajen neman wa kanka fushin Allah da sabawa Allah walam yu'addi haqqan lahi wa fara'idahu fihi wa minhu mutumin da bai fitar da haƙƙin Allah na zakka da sadaka da kyauta da sada zumunci da taimakon gajiyayyu da almajirai da sauransu fadhalika huwa almalul madmum wal kasbul mashhum wannan dukiya ce abin zargi wannan dukiya ce take shukuma Allah wadaran dukiyar da zaka same ta ba ta hanya halas ba ko dukiyar da koda ta hanyar halas ka same ta sai da ka saba wa Allah a garin neman ta baka kula da sallah baka kula da addininka saboda tsaban neman abin nan halas ko kuma ka zo bayan ka samu ka kama barna ka yanke zumunta ka shiga kasuwanci wanda yake ba na halas ba ka ci mutuncin mutane ka ci zarafinsu ka yi rashin imani ko kuma ka kiftar da haƙƙin Allah na zakka da sauran haƙoƙi da duk wannan dukiya ce abin zargi shi kuma dukiya ce wa amma idza kana al-malu muktasaban min wajhin ma min wajihi ma abaha Allah in ko dukiya ya zama an same ta ne ta fuskar da Allah ya halasta wa ta'addat minhu huquqahu kuma aka dinga biyan haƙoƙin da ke kan dukiyar wa taqarraba fihi ilayhi aka nemi kusanci da Allah ta hanyar dukiyar bil infaqi fi sabili aka nemi kusanci ta hanyar ciyarwa dan Allah wa mardatihi ciyarwa dan abin da Allah zai yarda fadhalikal malu mahmudun wannan dukiya ce abun yabo mahmudun kasibuhu wa man wa munfiqu abun yabo ne wanda ya samu dukiyar ya ce da ita la khilafa bainal ulama fi zalik alai ba sa sabani akan cewa dukiyar da aka samu dan halas aka cire ta dan halas hanya mai kyau to ba abun zargi bane ko annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'mal malu salih inda al-abd salih madalla da dukiya mai nagarta kuma a gun mutumin kirki za ga wani kira iya amfani ta a ciyar da addini gaba irin dukiyar su sayyidina Abubakar su sayyidina Uthman su sayyidina Abdurrahman dan Auf da ire-iren su to ni'mal malus salih inda al-abd salih yace wa muhalun an yunfika ma la yaktasib yace kuma ai ba zai da mutum ya ce da waqad asnallahu ta'ala ala ala infaqil mali fi ghairi ayatin min kitabi yace Allah yayi yayi sana'i yayi yabo a aya fiye da guda daya game da ciyar da dukiya kaga yace wa muhalun an yunfika ma la yaktasib kaga ai mutum ba zai ciyar da dukiya ba sai ya samu to tunda aka yabi ciyarwar to an abin nan by extension an yabi samun kenan samun na arzikin na alherin ga irin misalan ayoyin da Allah yake cewa qala ta'ala allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha Allah yace waɗanda suke ce da dukiyarsu don Allah sannan ba sa bin sawun abin da suka ciyar da wato mannan da gori wala adan ko cutarwa wa qala kuma Allah yace alladhina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan basu ce da dukiyarsu dare da rana a sirrance ko a fili wa qala kuma Allah yace la yasu minkum man anfaqa min qabli al-fati wa qatal lalle waɗanda suka ciyar cikin ku gabanin fatuhu makkata kuma suka yi wato jihadi ba ɗaya suke da waɗanda suka zo a bayansu allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim anfusihim Allah ya ce waɗanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi suka ce da dukiyarsu da jihadi da dukiyarsu da kawunansu Allah ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taɓa samun ku zama wato mutanen kirki ba sai kun ciyar daga abin da kuke so Allah ya ce yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah yana matsi albarkar cikin riba ya lalata ta ba ta da albarka wa yurbi sadaqat Allah kuma yana sanya ma sadakoki albarka man zalladhi yukridu Allah qardan hasana Allah ya shela yace wane ne wanda zai bai wa Allah bashi bashi mai kyau fa yudha'ifahu lahu in Allah ya tashi biya ya ninninka masa kuma fil qur'ani min hadha al ma'ana kathirun jiddan abinda ke cikin alqur'ani na irin waɗannan ayoyi suna da yawa sosai sosai wakazalika sunan as-siha kulluha tantuqu bi hadha al-ma'ana hakanan hadisai ingantattu da yawa suna bada irin wannan bayani wa huwa thabitu an as-sahabati wat-tabi'ina wa fuqaha'il muslimi kuma shine abin da ya tabbata daga sahabbai da tabi'ai da malaman musulmi qala sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa alaihi salatu wasallam a cikin hadisin bukhari ya ce wa kullu ma'arufin sadaka cikin wannan hadisi na Bukhari da Muslim wanda yake hadisin Jabir dan Abdullah da kuma Huzaifa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu ma'arufin sadaqatu duk wani aikin kirki to ai sadaka ne aikin kirki kowane iri ne sadaka wa qala kuma yace a cikin hadisin Bukhari da Muslim shi ma daga Abdullah dan Umar al yadul ulya khairun min al yadis sufla hannun bayarwa yafi hannun karba alheri waliyadul uliya almu'tiya hannun hannun da ake cewa al'uliya shine mai bayarwa waliyadul sufla as-sa'ila mai tambaya mai roƙon wa qala sa'd bin abi waqqas hakanan a cikin hadisin bukhari da muslim har ila yau yace wa sa'd dan abi waqqas li anta da'a warathataka agniya khairun min an tada'ahum alatan yatakaffafuna an-nas ka mutu ka bar ƴaƴanka da wadata ya fiye maka alkhairi akan ka mutu ka bar su suna matsayin talakawa almajirai suna roƙon mutane wa innaka lan tunfika nafaqatan illa ujirta fiha kuma duk abin da ka ciyar Allah zai baka lada akai a cikin wani hadisi ya ila yau wanda shi ma yana cikin sayin muslim hadisin Thawban Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yake cewa afdalu dirhamin dirhamun tunfiquhu ala iyalik mafi alkhairin dukiyar da ka kashe shine dukiyar da ka kashe a don ciyar da iyalanka ta fi maka alkhairi fiye da kowace dukiya da ka kashe a wani abu wal atharu fi hadha mutawatiratun jiddan yace bayanai da suka zo akan wannan sun zo ta ko ta ko ina wa qala sallallahu alaihi wasallam li amr bin al-as nabi yace sayyidina abdullahi dan amr dan as sayyidina amr dan as kamar dake cikin hadisin al-imam ahmad ibn hanbal yace masa hallaka an ursilaka fi jayshi yugnimuka allah wa yusallimuka وأرغب لك من المال رغبة صالحة فنعم المال الصالح للرجل الصالح ga hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kana so in tura ka cikin wasu sojoji da zaka samu ganima kuma Allah ya sa ka dawo lafiya ba kashe ka ba domin ina so in ga ka samu dukiya ne mai nagarta kuma madalla da dukiya mai nagarta a gun mutumin kirki so nake ka samu dukiya na yarda da nagartar ka zaka yi aikin kirki da ita mu dan as ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka je ka dauko makaminka ka zo ka shirya zan tura ka yaki yace sai na je na dauko da nazo na same shi yana alula ya kalle ni ya kalle ni sai ya ce ya amru inni uridu an ab'athaka zan tura ka kwamandan yaki zaka je zaka yaki zaka samu ganima kuma zaka dawo lafiya kina nabi ya ce mishi saboda ina so ne ka samu kuɗi na yadda in ka samu kuɗi zaka yi aikin alkhairi madalla da dukiya a hannun mutumin kirki wanda ya same ta aikin alkhairi zai abin yabawa ce وقال أبو بكر الصديق لعائشة رضي الله عنها سنة بكر يتوى يس عائشة ما أحد من خلق الله أحب إلي, إلي جنا بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك يتي Abdullahi dan Sayyidina Abubakar ya ce wa Aisha ma ahadun min khalqin la yahabba ilayya ginan ba'di minki babu mutumin da nake so naga ya samu wadata a baya na kamar ki ina so ki samu wadata ko bana wato ya yarda da hankalinta cewa kuma za ta yi alkhairi kuma hakan akai Aisha tana da sakin hannu da alkhairi yace wala a'azza alayya faqran ba'di minki ko babu wanda zan ji takaicin a ce ya shiga talauci a bayana kamaki kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yudakhiru mimma afa Allahu alaihi min safayahu min fadak annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yake cikin hadisin sunan nasa'i ya kasance yana ainihin aje abin da zai amfani da shi a gidansa da masu zuwa tambaya a wurinsa daga abin da ya ware na gonarsa a fadak a can khaibara kenan wa gairiha da wasu sa kuta sanatin da iyali da nafsi wa iyali yakan aje abincin shekara ga iyalansa da kansa wa yaj'alul baqi fil qura'i was silahi fi sabilillah sauran kuma ya sanya akan makamai da ababan hawa dan jihadi Nabi sallallahu alaihi wasallam idan aka fitar da mahasulat na dabino da inabin da yake wannan gona ta shi ta fadak sai ya ware a kirga iya buhuna ko tiyoyin da za su ishi shekara daya duk abin da ya daura akan wannan wato sai kawai ya ɗiba sai ya sa a je a siyar a sai makamai a sai dawakai a ci gaba da jihadi to amma saboda kyauta irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abincin nan bai taba kai shekara ba lokaci guda kuma zai zo diya ta ɗiban shi ya sadaka ya kyauta har shi na Aisha take cewa sai ai wata a ga farin wata a sake ganin farin wata a sake ganin farin wata ba a daura tukunya ba abin da ya ware din duk ya kyautar da shi ya sadaukar da shi haka babu laifi mutum ya ware iya abin da zai ishi iyalan shi abin da ya daura akan haka ya sadaka ya kyauta ba za ka yi irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma dai ka kwatanta wa an hakim ibn qais ibn asim anna abahu qala ya ya bunayya alaikum bil mali fa innahu man munbihatun lil karim wa yustaghna bihi anil la'im yace ya kai dana ina horonka da ka nemi kuɗi ka nemi arziki saboda arziki yana sanya wa mutum mai daraja arziki yana sanya mushi kwarjini za a girmama mutum mai daraja in yana da arziki kuma arziki zai sa ka fi ƙarfin mutanen banza alla'in shine mutane marasa daraja masu rainin hankali in sun ganka da arziki ba su raina maka hankali ba ina ka taɓa ganin ana raina mai arziki hankali ina ga ana raina mashi hankali to talaka ne ko a cikin dangi ba sai a rena maka hankali ya ka iya jarabawa cin Allah ya maka baka da kuɗi sai ka anshe ta haka kana ji kana gani yakka baka yi saka mata miji ba sai a ce sai wani kanin ka yazo daga Lagos yanzu lokacin sallar na a ce to a jira sai yazo ga ga wanda fata kake so wallahi baka yi ba saboda kanin kan nan shine sai mata gado da katifa da keken dinki da injin jajjage dole shike da ra'ayi masu layya jibawa shi ce su suke da shagali to kai kuma ka zama ka zama kawai sai dai a ce to ka dai addu'a kawai to ya ka iya kuma dole haka addu'a kawai zaka wanda duk ana rena mai hankali to talauci ne ke sa rena mai hankali amma in dai kana son ka arena ka tashi ka nemi kuɗi amma fa ka nemi na halas kana samun kuɗi zaga sai ka ji ko an kuma ana mutunta ka ya alhaji ko baka je maka ba sunan ka ya alhaji kowa yadda kawai kai mai kuɗi ba wanda ya sake rena kan har malaman da suke wa'azi wallahi ba sa rena wasu in kaga sun matsa ma da wa'azi talaka ne amma mai kuɗi ne duk inda da ɗauka ya ba su to shikenan Allah ya sa albarka a dukiya Allah ja Allah ya ƙara arziki shikenan wani malami yake ba da labarin an ce za a yi za a yi wani wa'azi akan akan akan hukuncin sai da kayan maye da shan su ba kyau sai ce to da Allah ni dai amun uzuri ba zan shiga wannan wa'azin saboda a masallacin da za a yi wa'azin akwai wani alhaji harkar da yake yi kenan kuma alhajin ya ce mishi mota ce dan Allah ni dai abun uzuri ba zan iya wa'azi akan wannan harkar an san alhajin a masallaci yake sallah kuma an san dan koken fusha ne amma ya dauki kudi ya sai mota ya ba malamin da aka ce a sa malamin a cikin masu muhadara ya ce da Allah ya haƙuri shi a cire sunan shi yana da uzuri saboda ba a raina masu kuɗi Allah ya kyauta wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi